اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائد وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة to wannan fasili ne wanda zai mana bayani wato na kwada kalamin nawa ne arba'in da uku to to bismillah za mu ji
الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة To, za ku ji wannan fasali zai mana bayanin zikiri ta farilihi wato ambaton fifita wanda Allah ya yi saboda wa annal farala biyadillahi yutihi man yashau kuma yaktasu bi rahmati man yashau kuma wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ganin wannan ayoyin ne yasa alƙali yace to za a yi bayani akan falala na wannan annabi namu kuma duk wanda ya rige annabi ma zai zama mai falala yasa ake ce mana yan faira eh tunda annabi mai falala ne mun rike mai falala to mu ma mun zama masu faila ka ji dalilin da ake cewa yan faira falala eh abin ne ambaliya ya bunƙaso ya bunƙaso kuma masoyansa kowa da kowa al'amarin ya shafe shi wannan falala da Allah ya wa annabi ba a dan duniya ba fil kiyama ce a taron tayin kiyama bi khususil karama da khususiya na karama kebe kebe da Allah ya wa annabi in ka ji khususiya abin da aka ke ba annabi da hikuma bayan wani shi kadai Allah yake ba da hito na abin sai a ce khususiyarsa to yana alƙalan zai gaya mana falalan da khususiyar da Allah ya yi wa wannan annabi namu
حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين قال أكبرنا أبو يعلى حدثنا السنجي حدثنا ابن مهبوب حدثنا الترمذي حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السلام بن حرب قال ليس عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi wannan hadisi wanda ya mana hadisi shine mala yana ba mu labari alƙari ne ya mana hadisi abul aliyu duk lokacin da ka ji an ce alƙali abul aliyu shine hafiz ibn sakara shi kuma ji haddasa na abul faralu din da ka ji abul faralu ana nafin buna kairun wa abu husain sairabi abu husain ya mana hadisi shine abu husain sairabi ya yi kiransa shine mubarak ibn abdul jabbar ala kilahuma dukkanin su biyun suna cewa haddasana abu ya ala din daga ji abu ya ala al-baghdadi ibnu zawjul hurra haddasana sinji yace sinji ne ya mana hadisi haddasana ibnu mahbub dan mahbub ne ya mana hadisi shine rawun imamu tirmidhi haddasana tirmidhi abu isa ake ne an ce tirmidhi abu isa wanda in dai kana da littafin tirmidhi kamar annabi ne a gidanka kuke zance da shi haka haddasa Hussein Hussein ya mana hadisi bin Yazid al-Kufi Hussein dan Yazid al-Kufi huwa dahanu shine dahanu wannan suna ya bada mamaki kaga ba inda sunan ya hada da mai sunan yi mana to ina Hussein ina Yazid abinda ba alkhairi tsakanin su kamar shi wannan Hussein kuma sai zama wani dan Yazid da muna nan da mun gyara sunan yi mana ya ce kai yi Hussein din ai da Yazid ba shiri ko to mu da yake masu ya sayar na Husaini ne in mun ji Yazidin ma ba daɗi ma wai ba Yazidin ɗaya ba ne shi ma Abu Abu Abu Sufyan yana da ɗansa Yazidu wannan ɗan nasa ne babban ɗansa ne yana wan ma'awiya ne to kuma ranar yakin yarmuki mun ga ranarsa dan shi ya tsaya kirjin yakin ya sa yakin bai baje ba a daman yakin Khalid bin Walid ya tsaya hagun din yakin Aba Ubaidu Amiru bin Jarrah ya tsaya to amma da yakin ya kai yakin to hagun yakin ne ya karye daman bai karye ba irjin inda ya zi da dan abu safiya ne ya tsaya bai karye ba to ya ga ranansa kuma nan ya jajirce ya tsaya to yi ko ma'auya da ya haifi ɗa sai sa sunan wansa mai sunan wansa yazidu ka ji ta inda ɗansa ya zama yazidu kenan ina fata kun fahimta to wannan yazidu kuma Allah cikin ikonsa garin neman mulki abin da duk ya faru ya faru to yasa duk lokacin da mu Muhammadawa ba ma kaunansa ba ma kaunan yazidu ba ma san sa ba ma kaunan sa mu haka muke kuma in karatu ya kama ma mu tsine masa sai mu tsine masa mu ta kai mu fushi eh in sunan ka ya zama yazidu ko kai na kirki ne sai mun ji karsahi a zuciyar mu in ma yazidin salihi ne in kai ka zama yazidu dan aljanna ma dai ba ma san ka eh in mun zo muna dan aljanna ne amma dai muka zo ta kan sunan in dai sunan ya zama yazidu ba daɗi to kuma abin da ya sa muka dan tsaya a nan shi wannan mai sunan Husaini ne wannan Husaini wai kuma ga ce dan Yazidu kaga wannan ba zai taba yoyuwa ba ba yadda za a yi Husaini ya zama dan Yazidu ko ba yadda za a yi Yazidu ya zama dan Husaini wannan ba za haɗuwa Yazidu ba zai zama dan Husaini ba Husaini ko ba zai zama dan Yazidu ba Yazidu ba Husaini ba Husaini ba Yazidu ina fata kun fahimta to ya za muka dan yi dam muna cin tafiya mun koro isnadi sai ka ji jijjikin mu yayi sanyi da muka tare da wani irin tarbiya kuma ila yau sai muka ƙara tsorata wai na ina ka ce mutanen kufa kuma dama kufan aka yi husaini a kufan aka yi husaini mutanen ina kai mutumin ina ne wannan husainin dan yazidin dan ina ne aka ce dan kufa dan kufa ne to ba mu san wannan dalilin ba ko Allah ya sa yi baban nasa yi yazidin ina fata kun fahimta hi yazidi din mai yuwa mai yuwa mai yuwa ko baban nasa makiyin usaini ne to da aka haife shi sai aka sa masa yazidu saboda goyon bayan yazidu shi kuma mai yuwa da Allah ya tashe shi sai shi kuma ya ki yazidin ya zama masoyin husaini to ya ce ni ya zan yi na rama suna na ya ce bari in sa husaini in ba ta wannan dalilin ba ba yadda za a wannan sunan ya zama haka in dai abin a tambayinsa ne wannan ne baban na zahi wannan yazidin magoyin bayan yazidu ne to saboda ra'ayin yazidu ya sa da dan kuma da ya tayi Allah ya hirye baya son ra'ayin uban da ya ji labarin ga abin da ya faru ya ce kai yanzu ni babana har wannan wannan munafikin yake sa sunansa to ni yana cizon yatsa ya zan yi da ya haifi da ya ce to bari abin da baban na baya son sa barin sa Husaini a nan ne wannan Husaini ya zama dan wannan Yazidin shi ma Yazidin ba san sa bane daga babansa ne Allah ya bar kansa sani amma mun tattauna maganan ba za ta fice haka ba to in kan haka ne yasa to Allah ya saka masa da alkhairi shi Yazidin wannan kenan domin ga wannan dalilin in ko ba wannan waƙiyar bane wani abin ne to shikenan mu dai mun yi gaba mu je gaba kaɗan haddasa abdul salam shi waje abdul salam ya mana hadisi ɗan harbu shine wanda ya kiransa da annahadi an laifu ya ji daga laifi ɗan aslama duk mutanen na birnin kufa ne fa shi ma laifi ɗan aslama shi kuma ya ce anar rabi'i ya ji hadisin daga rabi'i ɗan anas shi kuma anas an anas ana nabi an ana radiyallahu anhu yi kuma anas shi ne hadimin annabi dan yana wa annabi hidima shekara goma yaje shi yake dafa annabi abinci yake kuma yana masa hidima shi shekara goma nan ban taba barin wani abu da ban yi ba annabi bai ce min dan me yasa aka bar kaza ba wani abu kuma da nayi annabi bai ce dan me yasa kai kaza ba ba in ba in shine wata rana mahaifiyarsa ta zo gurin annabi ta ce ya rasulullahi wannan hadamin naka ana ka masa addu'a mana shine annabi ya addu'a Allah ya ba ana dogon kwana sai da yake kada dari Allah ya bashi zuriya mai albarka sai da Allah ya bashi ƴaƴa bari bari wanda ya binne yace banda wanda suka mutu ƴaƴansa da ya binne banda bari ya kai dari kuma Allah ya bashi arziki Anas yace ko a juji na kasa kaya ni sai na tiri ba saboda addu'ar da annabi ya mun ran da za a binne ya kabarin sa man an tono a kabarin ma zinariya ke tararwa kuma sai Allah ya bai dogon kwana har ya tarar da zamanin wannan Abdul Malik bin Marwana dan sun yi zamani da Hajjaj bin Yusuf Sadafi kaga anan yayi dogon kwana yayi zamani da annabi bayan nan yayi zamani da Abubakar Abubakar ya koma ga Allah yayi zamani da Umaru Umar ya koma ga Allah yayi zamani da Sayyidina Usman Usman ya koma ga Allah yayi zamani da Sayyidina Ali Sayyidina ya koma Ali ya koma ga Allah yayi zamani da Sayyidina Hassan ya koma ga Allah yayi zamani da Muawiya Muawiya ya koma ga Allah yayi zamani da Yazidu Yazidu ya koma ga Allah yayi zamani da Muawiya dan Yazidu Ma'awiya dan Yazid ya koma ga Allah yayi zamani da Marwana dan Hakamu a mulkin sa Marwana dan Hakamu ya koma ga Allah yayi zamani da Abdul Malik dan Marwana eh wannan addu'ar annabi ne zamani bayan zamani to har yayi zamani da Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi a lokacin yana gwamna a Kufa da Hajjaj yana gwamna a Kufa ya kira zai sare wuyansa Allah bai yadda ba ya kira wani zai walakanta yi to shi ne fa labari ya kai ga abdulmalik bin marwana abdulmalik dan warwana ya aiko masa da wasiƙa haka ba wa hajjaji haka hajjaji haka ce ka sani fa yanzu nan za mu salwantar da ranka ya ce ga wasiƙa ta ta zo ka ke hankali da ana ya ce yanzu nan duk yadda kake ya ce za mu sauƙi ma kanka kuma ka san mu ne Allah ne ajiye ka a gwamna mu muka yi ka mu ne sanadin mai da kai gwamna ka kiyaye kanka da sahabin annabi zan sabar maka ba na so na ga wani abu daga yau yau ka bata Allah sarai yace nan gaba zai zama na ni da kai kamar da hankali yace wannan mutumin da kake gani da annabi ya zauna kuma ya fi ubana da ubanka daraja gurin annabi yace to za mu sabar ma anan ne hajjaji ya ja baya ya fita daga harkar anas da ya yi niyya zai kashe shi kuma allah bai yadda ba to yanzu shi anas shi yake mana wannan magana amma ba za ku duba wannan ba sai kun duba albidaya wan nihaya na ibn kafir kuma za ku ga haka to ya anas yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
qala ana yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah sabata gare yana cewa ana awwalun nasi kurujan idza bu'isu
annabi yace ana awwalan nasu kurujan ni ne farkon wanda zan fara fita a kabari idza bu'isu yayin da aka taye ni za a tada jibrilu a tada mika'ilu a tada mala'ika israfilu da azra'ilu to idan wayannan suka tashi kafin fa a yi busa na biyu kowa ya tashi an yi busa na farko kowa ya mutu to kafin a yi busa na biyu to yi ne kuma nan gaba za a ce to yanzu Allah ya musu wahayi ya ce maza a ta da annabi to yi ne kuma a lokacin duniya ta yi lebar a duniya ba tudu ba kwari ba dutse ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa ko ina flat to yadda za ya gane kabarin annabi kuma zai gagara shine sai su daga hannu suna addu'a sai su ga wata haske daga ƙasa ya dohi al'arshi to a nan ne za a gane inda kabarin annabi yake sai a je gurin kabarin a tsaya idan an je jibril zai dinga kuka misali hima ya barke da kuka sai ɗaya tambayi ɗaya ce me dalilin kuka ce annabi ya taye ne zai tambaye ni al'ummarsa ni ko yanzu ban san inda al'umman annabi yake ba duk da haka dai Mika'il sai ya magana sai Allah ya tada annabi annabi yana fita in ya karkade ƙasa kan sai ya ce Jibrilu ina al'umma na kun kai mun su wuta ku shi yasa ko zo ko tare ya ce ya Rasulullah kai hakuri wallahi tallahi ba wanda aka fara tayarwa dan adam da Allah ya halitta sai kai komai a gaban ka za a yi komai a gaban ka za a yi ba wanda aka tayar ya ce to alhamdulillah ba wanda aka jaraba ba kai ne na farko ya annabin Allah Allah ya ce komai a gaban ka za ya ce to na ɗauka ko kun kai su wuta ne yanzu kuka tahe ne ya ce ya rasu lai kai hakuri al'umman ka inda aka kai aka fara tahi yayi to yi ne farkon iza bu iso ni za a fara tahi wannan hadisin kawai murnar da za ka yi in ba a gaya ma ba ba za ka san ma'anan karatun ba ni za a fara tahi din ka gane in bai fara tahi ba ka tahe ka sai a sa ka a wuta ma shi annabi yanzu ba to abin da ake nufi da wannan magana magana ne aka sa rana aka sa lokaci kun yi laifi duk ɗan karkaran nan to shi kenan abin da ya faru an zo za a kama manyan garin a matsa a ɗaure a kai su kotu a kai su bursuna in an matsa yaran da suka gudun za su zo yara sun yi ta'asa sun yi ta'ari duk da aka zo gari ba kowa sai dattawa to shi kenan za a kama dattawan garin duk da tijo ya kai kansa to yi ne an yi magana dattawa za su kai kansa in an je matsa dattawan za a yi sa nuna inda yaran suke to ana cikin haka a yi Allah ya muku goma ta arziki kuna da wani ref ko wani sanata a yi kun manta ma da shi shi kuma da ya je can abuja sai ake masa gori a yi nan ɗin shi ne asalin garinsu asalin garinsu nan da ya je can ana bana haka ce duk mutumin da yake duniya ya san asalin garinsu kai da ba ka da gari ba san asalin gari ne ya dan kuka da bane yayi ya kamata tun da ya zama haka sai shugaban kasa ya ce to in kai dan kuka da bane kowa ya koma gidansa ya je ya gini a garinsu to a can an bata masa rai irin wannan harkar ce ta kawo shi ya zo ya tambayi mutanen garin sai kadda su wuri janjan kamar yanu sun gaza shi ya ce ni na zo ne nan garin abin da ya same ni gori akan ina so ne na zo na gina gida suka ce dala kyale mu kai mu da yanzu ranar litinin za mu kotu duk za a ɗaure mu ce me matsalar aka ce gahi gahi ce ku bari in kun je kotun zan riga ku zuwa in mun gama sai na zo mu yi harkar shine ranar litinin yana yi sai ga mota guda biyu za a tafi da su ana zuwa ya ce ku kwantar da hankalinku ya ce kafin ku je ma na ga alƙali ni za a je ana zuwa kotun ana zuwa da aka bude alƙali yahudu ya ce yaya sai ce ba wanda aka kawo su nan sai zo kotun ya ce ba wanda ya zo nan kotun aka ce yanzu karfe bakwai fa alƙali ma bai fito ba ran kai dai kai aka fara kawa ya ce to na ɗauka jiya jiya ya shiga kotun saboda mutane ya ce a ai litinin aka ce ran kai dai ai kana nan za a yi komai ya ce to shi kenan to nan gaba su ko mutanen garin suka buga ranka yace ku zo ina kotun ku zo ina nan a gaba na za a yi komai to haka annabi zai bani mu ce kun yadda annabi zai shi ne dalilin shi za a fara tahin karka je nan tahe din da kana ta karatun ka zo baka girmama gurin wannan shi ne sirrin ni ne wanda za a fara tashi sai ka gusa gaba kaɗan kuma.
Wa ana kaɗebuhum iza wa fadu.
To wannan kuma idan an tara mutane mana, mutanen farko sun zo, na ƙarhe sun zo, mala, da kafira wanda musulman kowa da kowa ya zo. An tara mutane a guri ɗaya mala. An kusantar da rana, tana ta farfasa ɓurgon mutane gwal gwal gwal gwal gwal. malam mutane sun taru taro ya yi taro mutanen farko da na ƙarshe sun zo bayan mutane aljanu bayan aljanu mala'ika sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar ta hida ta bakwai to taron ya kai taro to a lokacin nan ana tunanin waye zai zo ya yi magana domin mutanen nan a nema musu matsayinsu wanda za a sa a wuta a sanar da yi wutar zai shiga don sanarwar daraja ce wanda za a sahi aljanna to a nuna masa aljanna zai je amma wanda zai je gurin zaci babu kuma wannan taron ba wanda zai zo ya bude muku da magana to ana cikin haka kuma sai a ce to jama'a wannan taron da aka yi ga wanda zai zo zai bayani in mutane su san matsayinsu ana daga kai ana daga kai can an jima an ɗauka to in annabi Musa ne ya zo ma ba annabin mu bane ko da dai mun yi imani bai san mu sosai ba in annabi isa ne ya zo ma turawa ya fi sani ba mu baƙaƙin fata in annabi adamu ne da mutanen farko ya zamani in annabi ibrahim ne yarensa sirnaniyanci su mutanensa zai fi sani da ibraniyawa idan annabi sha'ibu ne ya zo to larabawa ya fi sani in annabi isma'ila ne to ana lega sai a ce ah waye zai zai ce wallahi gahi nan annabi muhammadu annabin mu ne annabinmu ne annabi ne zai yi bayani to sai mu ce wanda zai zo ya yi bayanin ba bako ba ne annabinmu ne to Allah ya ce in an zo wannan taron ma wanda zai hau ya yi latta ya yi bayani ya yi wa mutane bayanin da za su gamsa annabi ya ce ba wani bane ni ne to in ko shi zai yi bayani mu za mu ji daɗi dama mu shi muke nema wannan wanda zai mana bayani a warkar da mu annabin ne karan wani ne ya zo ko da bayanin mai daɗi ne ba mu san mutumin ba amma wannan wanda zai zo shi muke nema wanda kake nema ka gan shi a taro shi zai zo ya yi bayani hankali ya kwanta akwai darajar da ta wuce wannan to yi ne ya ce in kun taru din ma ku kwantar da hankalinku ba wani ne zai muku bayani ba ni ne in ji wannan annabi namu Mm.
وأنا مبشرهم إذا يئسون
kuma a lokacin nan taro ya kai taro tsoro ya kai tsoro dan qur'ani ya faɗa yayi wannan su ta quran bakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawna hadha zahalu kullu murratin amma arrat wa taraw kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasu sukariya wa ma hum bisukariya walakin azabullahi shadid to a lokacin nan fa kowa ya fidda rai fa dan bala'in ya kai bala'i musibar ta kai musiba za ka fidda rai to saboda abun ba ɗaya bane na farko tun daga kabari shine zangon lahira shi kabari zaure ne na lahira wai dan ka je kabari ba lahiran ka je ba ai yanzu a gidan ka ga zaure a ce ka ga gida a zaure nan na aka da ni a ce ka ga gida amma kuma ba za a ce kana waje ba ta haka kabari yake shi kabari ya hajizu ne wanda ya ga zauren gidana in ya ce ya ga gidana gaba daya ba gaskiya ba ne amma ko ba zai ce yana waje ba to haka kabari yake shi kabari zango ne zaure ne na lahira daga nan za a fada lahira to kabarin kuma idan yayi kyau duk abin da yake gaban ya fi kabarin kyau idan kabarin yayi muni abin da yake gaban ya fi kabarin muni to ana zuwa kabari malam ga tambayan munkari da wani kiri ga tambayan mala'ikan rumar idan an tsallake ma ba tsallake aka yi ba an fada wasu tambayoyin ne sannan aka yi gaba ga awon mizani awon mizanin nan ko in dai za a auna a gani kowa ya yi laifi sannan kuma ga hisabi hisabin nan kuma ko a duniya ne za a ma bincike wane mutum ai duk abin da ya zaba ku san hisabi ba ba kai ku ba kai ku abin nan ba ku gaya min wannan abin a turanci ICD ko ICD ba kai ku bane da za kai ku ICD a muku bincike sau daya nan gaba za ka tana da binciken lahira CID ai ba wanda ya ko akwai wanda ya taba tafiya CID a cikin ku ba fa ka je ga yadda ake mutum bincike mana wallahi tallahi duk iyar ka sai ka faɗa gaskiya ba duka ba zaki CID sai bincike a cikin maganar za a gano magana a shiru ake gano magana a maganan ake gano shiru a rayin gaskiyar za a gane gaskiya a gaskiyar za a gane rayin gaskiya idan kai daurare ne a daurewan naka za a matsa a gane gaskiyar idan kai mai kuka ne a rakin naka za a gane gaskiyar idan munafurcin ka karanta su munafukan ne kai karanta kai su dama can munafukan ne malamin ka ne a munafurcin da kake so kai za a gane munafukan za su gane idan kai ne gaskiya ne da wahala za a da ita gaskiyar ma ba za a bari ta fito da wasa ba da gaske za ta fito ita gaskiyar an ta yi fito da ita akwai lallabawa na wasa akwai na gaske ita gaskiyar da gaske za ta yi fas ta fito kullum ita ana neman ta ita ma fitowar za ta yi waje ba za ta haƙura ba saboda ba za su mata ba mutanen sai sun fito da ita sun gani ita gaskiyar ta inda gaskiyar yake ta nan zai fito a ran nan ba a ƙarya ba a ƙarya gaskiya kuran kun san ƙaryan ne a an mace tana da ciki ba za ta aika kashi ba shi ne ƙaryar kina da ciki a ce kayi ne ki ba zai yi ba dole inda ciki sai kin haifar da ciki shi ciki ba ta inda kayi yake fita yake fita ba shi yasa ba manya zai ce buriyan bum saboda an san ba a haifar da kashin ba manya zai ce buriyan bum ka aifi kashi to dama in an ce ka aifi kahi ba gaskiya bane a nan ma gane cewa maganar ba gaskiya bane ba haihuwar kashi yayi sai dai a yi shi da ake haihuwa to a ran nan in ka ce ka aifi kahi zai ce ba a haifar da shi me a cikin nan naka in da ne ya hoto in ba da bane iska ne ma sai ka haifar an gari in ka ce ni ba zan iya ba sai a ce to ka harar mana a'a wani ne wahala in ba za ka iya ba ka harar ko ka haifar ko ka harar abi za ka yi ɗaya to wannan shine a CID mutane suna zaune malam suna zuwa za ga tsarin mutane daban ana zuwa da kai CID holis yadda na zauna haka mutane suna hakuri ana kallon ka su dama abin da suka karanta sai a kawo ka gaban mutane ce kalli wannan kana kallon nasa yana kallon ka za ku yi minti talatin ya karanci idanka yana duba jijiyoyin idanka na munafurci ne yana duba gohinka wani jijiya ne ya taso tsoro kake ji rayin tsoro kake ji gam yana ganin ka yana kallon bakinka yana kallon hancinsa kana kallon sa yana kallon ku akwai muduja na kallon ku ko da hi din ma zai rayin gaskiya ta ce bahi baya ka tsaya kai shiru ka bahi baya a ka bayi bayan ana karantar zuciyarka ana duba wasu jijiyoyi da ya tashi a jikinka sai a ce jinjina kanka a bango ka kalli bango ka jinjina ka yi shiru can an jima sai a ce dawo je ka can ka zauna sai ka zauna a ce kai murmushi kai murmushi za a ce za a gane yadda za ka yi yaƙi a ce ɓata rai yi ka ɓata ranka za a ce kalli ƙasa kana kallon ƙasa a ce kalli sama kana kallon kana kallon sama a ce zauna ka zauna a ce kwanta a ce ta yi ka zauna tsugunna tsugunna sai a ce ka durƙusa ka sunkuya kai rukuun kai ce ta ta baya kana kallo na in kai rukuun ta nan ta ƙasa ta kana kallon sa sai dawo da kai ana dawo da ya ce koma ka zauna a kujeran nan ku ce koma ya zauna yawa koma ka zauna sai a ce koma ka zauna a kujeran nan kana ɗora ɗora wanka kujeran an sa wayarin na wuta gigig gigig sai ka ja gigig sai kana haka ce zauna babu ya janye jininka sai ka ji abin a tsakiyar kanka nan sai ce a ba magana muke so ka mana ba ba mu bane za ka je can gaba za ka yi magana mu ba magana muke so ka mana ba akwai abin da muke bukata da kai mun kusan gama ba tashi in ka dace zo ka zauna kujera ko ma ka zauna kafin ka dawo zama na biyu an kai wutar in maran gaskiya ne ya ji abin da ya ji ba zai yi imani ba da zaman na biyun da zai yi ya ji abin da ya ji da farko ya ɗauka na biyun ma shi ne in mai gaskiya ne bai daure zai zauna ko da abin zai faru da ana gani a ce to kuma sai a ce zauna a wancan idan ka zauna wancan kuma kujerin yana juya ka wur wur wur wur wur wur wur wur wur wur wur wur wur ana sauke kan kanka yana haka sai a ce faɗi abin da ka sani daga nan kuma sai na'ura idan na kujerin su sai aka yi ka gun wayancan kana zuwa malam za gan zare turina lafta lafta ana haka ana shan wuri ana gyara ta wani kuma ya zo da an kwaya sa a wuya ana kallon ka in ka waiwaya za ga wani yana ihu ana dukan kai ba ana ce haka sai a sa wani mutum ya zo da gudu kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf ya ce an fara masa ba fara ba da Allah zo zo zo zo zo wannan dan mutumin yana da gata mutumin mu ne da Allah bai kamata wannan abin da za a yi masa ba ya zo mun sai mun dan tattauna da shi sai ya kira ka shi ma ya sa wani kwamna idan sai yana kuka ita yana sa da ba ma azaba me ne abin da ya faru ka rubuta mana kurin kawai yadda mutanen su kai ka me ya faru ne shi wannan wanda ya tambaye ka yana ceton ka mai kashe ka ne wallahi ni dama garin ku ne ni sa na kai wallahi riƙi ne buhu ɗaya kuma da aka ce na ɗauka ni wannan da na sa ka ne ba zan zo nan ba ba zan zo nan dama bindigar su na riƙe amma wallahi ni ba duka ba zagi kurin gani gaba ne ya yi ga wani tsoron Allah to wannan na duniya ne to na lahira ba irin wannan bane shine akwai hisabi irin wannan gurin in ka je mala'iku suna nan to wayannan suna gaban ka bayan nan akwai ba da takarda hannun dama bayan ba da takarda hannun dama akwai sallaka sirati to duk wannan gurin in ka gani ma kuɗin kafin dare da aljanna aljanna sai dai Allah ya saka amma daga ganin wannan tashin hankalin to kafin dare mutanen suna tsaya guri ɗaya can an jima sai annabi ya danna ya ce jama'a ya yake ciki ya rasulullah ga yanda ya ku saurara eh me yake ciki wallahi ya rasulullah ga wani za kai mota ce a na zo muku da albihar ku mutane na ne aljanna za ku ai ya rasulullah haka ya ce a ni na faɗa yi mun je mun zauna da alƙali mu ce to sai a wannan lokacin shi ne annabi zai ba da albarka kowa ido ya faɗa rami ba irin duniya ne yake kuka ba daman kuka a lokacin annabi zai ce ku kwantar da hankalinku ya rasulullahi wallahi da duniya ne ma da zuciyarmu ta fayyace ce ku kwantar ba komai ya rasulullah ai tun da nan na san yadda za a shawo matsalar abin ne mun tsorata gaban mu ya faɗi a ce ba komai ai ba komai na je na zauna da Allah ai abin zai zo muku da sauki amma fa mun fadar ya ce duk da haka ku ya kuri ni na faɗa to ina lokacin ne ana cikin wannan halin duk mun dauka za kai mu kafi annabi zai ba mu albihar kunji ne kenan
liwa'ul hamdi biyadi a lokacin kuma akwai tutar yabo yana hannun manzon Allah annabawa suna wannan inuwa لانفراده بالحمد الذي يليهم به أو لأنه يحمده الأولون والآخرون سات لوائه كما قال آدم ومن دونه سات لوائه annabi ya ce da annabi adam da kuma bayansa duk ma suna karkashin tuta ta yawmal qiyamati wanda za su miya shi yasa aka ambaci annabi da maqaman mahmuda wa huwa qiyamuhu sai wanda zai bi shafa'atul uzma da ceton da za a yi babban asalin luwaye ɗinin raya tuta ne wala yumsiquha illa sahibul jahi ba wanda zai rike tuta sai mai sojoji mawri'ul liwa'i ai shaharatan makanan ra'i liyatan madu alai domin a dogare wa yarji'u ilai a juyo gare a layar an tsaye da tutan hamdu eh yi wannan tuta ba mai rike tuta sai mai sojoji idan an daga tuta dalilin da yake daga tuta ko ana yaki idan kun rikice kun rasa yadda za ku yi bala'i ya kai bala'i gurin tutan ake zuwa a na da tuta yake to lahira an rikice hankali ya tashi wani ya yi gabar wani yamma azaba sarari ya ɓoye to a lokacin nan wai ina za mu je ne ina za annaba annabawan sai ce ga tutan annaba nan annaba adamu ya ga tutan sai ya zo gurin annabi ibrahim ma sai ya zo gurin tutan annabi musa ma yana tutan annabi isa yana tutan tutan yana ɗaya an rubuta la ilaha illallah tutan yana kada yana fal fal fal idan ka leƙa za ga sahabban annabi a zaune ga almajiran shehu tijani ga almajiran annabi yamu yamu duk muna tutan kowa ya zo leƙa za gani annabi yana zaune a karɓar tutan eh ana kada kurin duk mala'ika ya zo gurin girmamawa yake tutan tana fal fal fal duk mai neman a jikansa nan zai zo e tutar tana hannun annabi a duk lahira ba tuta sai wannan tutar wannan tutar annabi ya ce wannan tutar da in an zo karkashin tutar an amintu gabarin azaba annabi ya ce yana hannun wannan tutar annabi ce yana hannuna in dai an shigo gargayi an amintu to tutan da za a samu amintu annabi ya ce yana hannuna
wa ana akramu waladi adam ala rabi wala fakara ana annabi ya ce ni ne akramu wala da adam mafi karamci kayan annabi adam ala rabi ga ubangiji na gun ubangiji duk dan da annabi adam ya aifa to annabi ya ce ni ne mafi karamcin su wala fakara wai na faɗa haka ba da alfahari ba da da alfaharin ma zai faɗa cewa ne har annabi adam sama ya ce wai ba dan alfahari ba na gaya muku ya ka ta hadisu bi nimatin lahi shukur kuma ko da bai faɗa ba annabi adam ma to yana gargahin sa eh wala aqulu hadha fakara min asari ajal bal to hadisan bi nimatin rabbi annabi ya ce na faɗa saboda ni'ima zantar da ni'iman ubangiji na na faɗi wannan ba da alfahari ba duk wanda ka sani abin da yasa aka faɗa haka ba don wani dalili ba in an je lahira hankali zai duba mutane da yawa na ɗaya a lahiran an zauna za ka duba annabi adam domin shi ne farkon manzo na biyu za ka duba annabi nuhu domin ya tsere da mutanensa Allah ya tseratar da shi da mutanensa a jirgin ruwa na uku za ka duba annabi Ibrahim yana da shari'a na kansa annabi Nuhu yana da shari'a na kansa za ka duba annabi Musa yana da shari'a ta kansa annabi Isa shi ma haka to wayannan da kake gani a lahira kar ka kai hankalinka fa kan wani annabi zai cece ka annabi yake kun ga yan annabi Adamu da annabawan da mursalan abun Allah ba mai daraja iri na su din ma gurin sa za su je bare mu su ma annabawan gurin sa za su je irin lamarin ba irin duniya bane ba kaman duniya bane yanzu a duniya in ka ga a nan kasar ana matsa ma za ka je gurin wannan kasar in wani gwamnan ya ƙi ka za ka je gurin wani gwamna kuma za ka yi tsammanin wani gwamnan ko ya fi wani ba lahira ba wannan su ma masu darajar gurinsa za su je bare mu annabi ya ce tun daga yayan annabi adamu zuwa ƙasa duk wanda aka haifa fa ba wanda ya kai ne daraja ka daina harin wani mai daraja shi mai darajar ma gurinsa zai zo bare kai da kake neman daraja to ka tattaro da hankalinka abin da yasa annabi ya faɗi wannan magana a yau a tafsiri daga annabi adamu ƴaƴan annabi adamu duk wanda ya haifa ba mai daraja iri na abin da ake nuna ma ka mai da hankalinka fa kan annabi ka mai da hankalinka in kana ganin wani zai cece ka to wanda zai cece ka ma fa ba zai cece ka ba sai ta alfarman annabi shi wanda za ka ga zai cece ka ma annabin ne zai bashi ceton wanda kana ganin yana da kiman ma sai dai annabi ne zai cece to tun da yake haka ne yanzu muna duniya me yasa a yanzu ba za mu mai da hankalinmu gurin annabi ba da malaman namu da shehunan namu duk ba sai da izinin annabi ba ai duk wanda za lahira ma ya samu matsayi sai ta dalilin annabi to annabi ya ce me kuke jira a can din ma ni ne a nan din ma ni ne kuma a can ma ba wanda yake da daraja sai ni in kaga mutum yayi daraja ta sanadiya na ni a nan duniyar kuma in ma kana ga mun je lahira wani zai ma rana wanda zai ma ranan ba zai iya ma rana ba sai dai alfarman annabi shi mai ma ranan in ya ba annabi zai ma rana an bai ma ba ba zai iya yi wa kansa ba ma bare ya maka idan ka kuma ka ce ai wane da wane babba ne to su ma suna karkashinsa to me ya kamata a yanzu ka komo ka bar komai ka ji kana kaunan annabi muhammadu akwai aika ko ina sa wani babban mutum ne Allah ya bada lada ka kana ji ko sai a ce ai da mai darajar da kake gani da yi wanda ba yi da darajar gaba ɗaya dai suna cutar wannan annabi na to me mafita ne ubangida fa guda ɗaya ne eh ubangida guda ɗaya din mutumin da ya rike annabi to ina ga ma duniya da lahira ya ji daɗi duniya da lahira ya tabi a lahira ma shi ne annabi a nan duniyan ma shi ne a lahiran ma annaba ma da bazansa suke rawa duk da masu ba rawan suke ba magana ce ta sa aka faɗa a nan duniya kuma duk mutumin da kaga ya samu rufin asirin annabi ne idan kana shawara in ka je wani zai ma rana aka ce a ba zai yoyi ba a can ma dai annabin ne to yi ne fassarar da annabi ya ce ku daina hangen wani fa zahirin ku da bada ni in kun yi imani da Allah to ma hangi kaji dalili
وفي رواية ابن ذكر عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث to abin da ya zo a ruwaya na ibnu zukuri sunansa ubaidullahi ibnu zakari al-afriki mutumin birnin afirka ne nan al-abid mai ibada ne anar rabi ibnu anas ya je ga rabi dan anas fi lafazi hada al-hadisi a lafazin wannan hadisi yana cewa أنا أول الناس خروجا إذا بئسوا
yace ana awwalin nasa kurujan mu daga mu muku bayani kowa ya gane nan gaba annabi yace ni ne farkon mutane wajen fita idza bu isu yayin da aka tahe ni a kabari wa ana qa'iduhum idza wafadu idan jama'a sun fice gaba annabi yace ni ne komanda ni ne komandan ficewa gaba in an yi taro wa ana kadibuhum idza amsatu yayin da lahira kowa ya shiru ba magana lokacin wanda zai yi magana sai manzon Allah taro yayi taro malam ba mai magana sai dai kaji ƙara an jima kaji kafiri yayi ƙara yace Allah a ce kai kafiri me kake kiran Allah yace da wannan tsayuwan da ake aka ajiye ni anan yace gwara a sahiya jahannam sai a ce jahannaman za a sa ka yi lokaci ne bai yi ba ba yanzu ba akwai dalilin da aka tara ka nan can an jima sai ka ji ana kuka wayo wayo wayo wayo wayo wayo sai ka ji mutum yana ha ha ha shiru ba mai magana kowa yana gurin taron manyan mutane suna nan sarakunan duniya kaf suna guri ɗaya gwamnonin duniya suna guri ɗaya attajirai suna gurin talakawa suna gurin masu faɗa aje suna garin masu labaran bbc ma suna nan ba sa magana ko ba su su ba da labari ba ba kullum gari ma ya kamanci kwaikwaiwa cece dinan suna nan shiru shiru labarin an daina bayarwa an zo an tadda labari babu yan jarida suna nan ba dama a yada babu al'amari ya ɓaci ka ce ga taron da aka yi za ka yada baka isa ba abin da ka yada yi za a ki za ka tarar a nan duk labarin da ka bayar kuma sai an karanta ma shi in ma ƙarya ne in ma gaskiya ka bayar sai an karanta shi ga masoyi ga maƙiyi ga makoci ga makoci ga siriki ga miji ga ɗa ga uba ga wa ga ƙane malam ga ma'amala ga abokin ma'amala ga almajiri ga malami ga bafade ga sarki an yi taro ga mace ga miji kowa yana jiran ina ne makoma da ya za a yi masa hisabi amma ba dama ka ce Allah ya zo ya ma hisabi baka isa ba ko ba dama ka yi magana ka ce me yasa aka tara mu wannan tambaya ma ba dama yi dan a nan kafar ka mutum dubu ne za su tsaya dun duniyar kafar ka wannan naman jikinka zai higa na wani na wani ya ratsa ya higa jikinka gumi wani iya gwiwa wani iya cibiya wani iya kirji wani iya wuya kowa ya tsaya yi sharu mala'iku suna nan a bayan ku da guduma ana tsaye a lokacin ba mai magana ba wanda ya isa ya yi magana kuma ba wanda ya isa ya ce wa na kai magana to a lokacin da an yi ɗin to a lokacin nan annabi hijiyar zai yi magana ya ce jama'a mun je fadar Allah mun dawo wannan tsayuwan da kuka yi a nan ba da dadewa ba mun gaya wa Allah mun nemi izini Allah ne zai muku hisabi wanda za a sahi aljanna zai shiga wanda za a sahi a wuta zai shiga na je na nema muku izini gurin Allah sannan za ka ji annabi Muhammadu mun gode annabi Muhammadu mun gode annabi Muhammadu mun gode da kafirin da musulmin da munafikin kowa sai yayi godiya wanda zai yi wannan bayani a gaban zati sai dai sai dai annabi to shi ne zai yi wannan bayani a yayin da kowa ya shiru wa ana shafi'uhum idza hubisu yayin da kuma aka yi mutane kurkuku shi jahannama shi ne kurkuku malam annabi ne zai jefar da mutane ba daga an yi gagagagaga malam a danna mutane kamar mutum miliyan dubu ko miliyan dubu ɗari a danna su a jahannama malam a buɗe ƙofar wutan ka san shi wutan ba irin gida ba ne rani ne kurum malam a danna mutane a danna su a danna su su faɗa gabaniya ana dukan mutane malam da guduma mak mak shiga shiga shiga ciki munafiki kayan munafiki a duniya shiga ba dama ka ce ba za ka yi gaba ko ba kai saka ce kai wani bane dan ba a san girman ka ba ba girma ba wani girma wuta kuma ga ka tsarara a daki mutum a bude kurin mutum ka ga babu ka ji ta kuma tana kokokokokokokokokokokok tana tafasa kurin an fice yanda ka san a jefa maciji ko kuma a jefa tarwada a kogi haka za ku je guji nan duk wanda za a sahi a wuta ansa kuma maliku ya hau dandama dan wutan ya zauna haka da ya rufe in yayi tiririn kuma ƙasa zai in yayi ruguji yayi ruguji kar zai yi ba daman hucewa wanda suka yi kicin aiki sun yi galibin an gama na wuta suna wuta ta lokacin nan ne sai jibrilu ya je gidan wuta ziyara ya jibril ya je ga gidan wutan malam idan ya je gidan wutan nan mala'iku ka duba jibrilu a duniya ka ganshi zaka mutu ana ganin jibrila a gidan wutan nan mala'iku sun dinga cewa wayyo wayyo wannan mala'ika mai kyakkyawan fuska wayyo a a dinga kuka ana ya muhammadu ka cece mu wayyo annabi muhammadu wayyo sai jibril shi ma tausayi ya kama shi ya dinga kuka sai ce masa ku tsaya ce kun san da ne a kyawu tun da muka ga gidan wutan nan wallahi ba mu taba ganin mai kyakkyawan fuska mai imani irin ka ba ba mu gani ba ba mu gani jibril shi ma ya kuka ba ya ga yadda zabaniya suke a taki wannan a tura shi ana ramu ka ji dan wuta in yayi kuka yayi kuka tan an jima sai ajiyar zuciya hur hur hur shehizan tagayyizan malam ya dinga daga murya wayyo wayyo wayyo sai dinga wayyo wayyo wayyo can an jima ka je na wayyo wayyo wayyo wayyo wayyo haka za a dinga yi. jibril sai ya dawo gaban annabi yana kuka ya jibril ya kai ke kuka ne jibril ya rasulullah dole ne ya kuka ma to me ya faru tsarullah gidan mutane ne na ga al'umman kai da ake gana musu azaba annabi ya faɗi su ma zai su ma zai sai ya farfaɗo shi ya jibril yanzu mutane suna wuta ya rasulullah ya za shi ne maza annabi ne ta yi zai faɗa gaban zaci ya ubangiji an sa mutane na a wuta ni ba sanar da na ɗauka duk sai ya gane janna ya rasula kawai izini ya ubangiji Allah ya ce to na ma izini shine fasaran manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi maza daga nan annabi zai fice gaba ya zo ba ma wanda zai riko jibrilu yana bayan yana zuwa ce da maliku bude gidan mutan ka bude aka ce sai koma gefe ya bude rugu'i annabi yayi tsalle fada zai ya fada ramin ya ta fito da wani ina yake a fito da wannan a fito da wannan fuska tana haske a kama hannunka a cira ya ce tafi sai ce bai sai jefa ya ce dauko wannan ma aka ku ce a fito da wannan a fito da wannan a shiga nan ramin ko zaga nan ma akwai akwai a shiga wani ki a sanar a tankare malam mutum ya so ya wuta ta kona fuska ya ya zama kayawo kaman kaman kifi a kama shi da rai ba zai mutu a fito da shi ana jebawa sai mala'ikun su ce fi a cillahi waje a cillahi sai annabi ya tara kamar mutum miliyan dubu sai jibril ya ce mana ka je ka sa su a kogin salsabila a wanke su a sa su a wawanke wannan wutan halittar ta dawo annabi ya kira ya zauna ce dama kuna nan wallahi ban san da ku ba ya rasulullah ba don kai muna nan ban san da ku ba ai ta kuka dai ban san an ga an sa ku ba ku kauna ku zauna zan sa sa ku aljanna ku yi hakuri saboda akwai aiki a baya wannan gaba su kare za mu koma ana za ta bude wuta bude maliku dama ya san shi sai ya kofar wutar cikki cikki ana budewa za ka ga tayiliya buku za ta fita sai ga labu sai ta yi kasa shi kuma ya jiran mata sai ta zaye kamar maciji tana haka annabi ya fada cikin ya ce a nan lungu fa nan akwai a fito da wani sai a je a nema a je hagu ya a je lazza a je hagu hagu duk a je a leƙa babu dama a jahima al'umman annabi suke a jahima ne sai a je jahannama ana zuwa jahannama duk gasa a guri iyaye an tattara su ya rasulullah anan aka bar mu waye baka fito da mu a wancan fitan fito a fito da su annabi ya fito da wannan ya dawo yana haka sai yayi kamar sau bakwai sai wutan kamar yayi mutanen za ka gare maliku ya ce ya ubangiji fa ya rantsa ya annaban Allah za ka bar wa rantsuwan Allah wani abu ya rantsa zai cika kuma sai kwaye mutanen nan kake Allah ma za ka bar masa wani kuwa sai ya tabbatar duk mai imani na kwayan zarra ya kare je gaban zaki yayi fadi yayi sujada yace ya ubangiji ya rasulullahi ka je ka fitar to me kake so mu maka gaba ɗaya sun kare sai masu faɗin la ilaha illallah ya rasulullahi sai masu faɗin la ilaha illallah ya ubangiji a wannan kyale ne da su masu faɗin la ilaha illallah ni ne zan fitar su kai dai iya wanda kake so ka fitar ka fitar ya annai Muhammadu mu da za mu cika watan nan masu la ilaha illallah kabar musu to yi ne lokacin da aka kulle dan a lokacin babanka ba zai iya zuwa ba kakan babanka ma ba zai je ba dan uwanka ba zai je ba an kulle ka ba daily wanda zai je ya sa a bude kobar ya fito da kai a wannan ranan a ranan lahira an sa mutane a kurkuku sai annabi Muhammadu to yasa muke nuna muku aso annabi a wannan ranan yanzu babanka ya shiga gunnan ya fidda kai yanzu wani wane nan kai ya shiga nan ya fidda kai to annabin an kulle mutane a wannan sijin din na jahannama wanda zai zo ya bude a hoto da mutane ta kowace hali ko mala'ikun sun so ko sun ƙi ko sun yadda ko ba su yadda ba sai dai to wannan shine fasaran wannan aya kenan
وأنا مبشرهم إذا أبلسوا annabi ya ce ni ne zan baku albihir yayin da kuka fi da rai wannan da mun tattauna a kai ko mun bayyana muku ita لواء الكرم بيدي
liyawa da karin tuta na karin dan wanda aka bayi wannan tutan to karramawa ne eh karramawa ne to tutan karramawa allazi tartaba alaihi alhamdu annabi ya ce biyadi wannan yana hannuna ba yana hannun wani ba وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فكر annabi ya ce wa ana cewa ni akramu walad adam ni ne mafi karamcin ƴaƴan annabi adam wala fakara na faɗa haka ba da alfahari ba fa eh bal imtisalul amra saboda misalta al'amari annabi zai ce shi yasa na faɗi wannan
ويدوب علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون
wai tsohu alayya lokacin da aka ba annabi wannan tutan lawul hamdi din to hadamai dubu ne za su kewaye shi min afdal quddamu ahlil janna daga mafifitan hadaman gidan aljanna ka annahum kai ka ce idan ka gansu lu'lu'un makanunun lu'lu'ku ne wanda aka taskace shi ka annahun al yaqut wal murjaq wani ruwaya to kai ka ce lu'lu'u ne wanda aka taskace haka kyan yake dan kyan nasu na quddamul ahlil janna baya faduwa وعن أبي هريرة رضي الله عنه ruwayan da aka samu daga Aba Huraira radiyallahu anhu a ruwayan da Imam Tirmidhi ya inganta hadisin yana cewa وأكساه هلة من هلل الجنة wasa annabi ya ce Allah zai tafatar da ni kullatan da kayan ado azima mai girma min hulalil janna daga kayan adon gidan aljanna a ran nan kaga annabi an masa ado da kayan adon gidan aljanna ba yadda ka sani ba dama hi ga hi kyakkyawa ga kwarjini ga jamali ga jalali ga yarda ga karamci ga martaba ga daraja duk Allah ya masa sannan kuma ga tutar hamdu yana gabansa kuma a ran nan an masa ado da kyan kuma an ƙara adan da kayan adon gidan aljanna ga hadaman aljanna sun kewaye shi kai ka gansa ka ce lu'ulu ne da aka karma su to annabi ya ce a ran nan da za ka ga annabi da ka ga ado ثم أقوم عن يمين العرش annabi ya ce kuma sai na je na tsaya a wannan ruwayan a daman al'arshi annabi nan zai je ya tsaya ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري
laisa ahadin babu daya min al-kalaki daga halittar ubangiji gaba daya ya kuma zalika la maqamu wanda zai je tsaye a daman al'arhi gairi idan ba annabin namu ba babu sai dai annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai tsaye a wannan guri saboda matsayi wanda annabi ya rike da shi a gurin zati وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه labari ya zo daga Abu Sa'id al-Khudri wanda aka rawaito daga ruwayin Imam Ahmad bin Hanbali da Abu Isa Tirmidhi wanda ya inganta ya duk da ma bai wato hadisin ya kyautata ya zama hasan Ibn Majah kuma ya nasabta hadisin ya dangana ya hada shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to anan Annabi me yake cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
qala yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana cewa أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فقر annabi ya ce ana sayyidu ya ce ni ne shugaba in ji shi wala da adam na 'ya'yan annabi adam ranar gobe kiyama wa biyadi liwa ilhamdi tutan yabo yana hannuna na faɗi wani in ji annabi wala fakara ba tare da alfahari ba وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تات لوائي
annabi ya ce wa ma nabiyin babu wani annabi fa wa ma min nabiyin babu wani annabi yau mai izin a wannan rana adamu tun daga annabi adamu faman siwahu da wanda ya wani ta annabi adamu kama annabi ibrahim kaman annabi nuhu kama annabi musa annabi isa da sauran annabawa irin su annabi shu'aibu irin su annabi daliyalu irin su annabi armiyau irin su annabi ayyuba irin su annabi yusufa irin su annabi yaquba irin su annabi isyaga annabi isma'ila annabi ludu annabi hudu duk wa'annan annaba irin su annabi yahaya irin su annabi zakariya irin su annabi suleiman annabi dauda to duk wannan ranar gobe kiyama illa ta ta duwai annabi yace suna gargahin tuta na annabawa ma duk suna gargahin tutan annabi jama'a mu mu roki Allah mana mu fara zuwa kafin su zo idan kuma sun riga mu suwa mu ma mu je a duniya duk mutumin da ya je bai samu kansa tutan annabi ba ya wahala ya wahala duk wannan suna gargayin tutan annaba annabawa masu daraja suna gargayin tutan annabi to kai ina ka kama abin da za ka kama maza ka bar abin da kake ka zo mu da kai mu kama ka bar abin da kake na ji daɗi ba na saba in ka zo kuka da abu ka yi zaman ka ka daina ta da hankalinka za ka je garin ku tun za ka yi a garin naku wa yake neman ka an san ba su zo inda kake mana ka zo ka zauna amma wasu suka ce gida menene ne ka sabo turken ma ba in ba haka ka zo garin nan ka koma garin me za ka je kai ka ji a zauna da kai ana wani firan wani ana wani menene ka zo gurin masoya manzon Allah wannan tutar fa karka sake fa baka cikin taron nan fa ka zo in kana nesa tun daga duniya ka matso kusa in ka zo kusa da mu da kai mu taru mu tarkata mu je idan mun je kuma muna so mu ma inuwa daya kana je annaba ma suna tutan tunda ka fara ganin ma mutumin da raƙumin sai bata in ya fara ganin buzu ma to raƙumin zai samu kaga wanda yake rike raƙumin ma ka ganye ka fara zuwa kusa da shi ko to kai da kake son annabi ka fara jin labarin mu ka zo nan ai ka zo kusa me zai ya zo kusa kar ka yi nisa fa kar ka yi nisa in kai wasa sai ka je garin ku ka mutu mushi a to ka je inda mutum ya mutu ana cewa ba za a yi wa annabi salati ba ba sai kai mushe ba garin za a ma sadakan uku ma ba a so sadakan bakwai ma na bidiya ne ana korewa makabarta ma an ke da ma addu'a malam an wofantar da kai ka je gurin da ka zauna kana jin magana mummuna ka dawo gurin masu kaunan annabi mana ga ka ga mu dan uwanka ne mu mu ma yan uwanka ne mu kana san annabi muna san ka ba ruwanmu da cewa kai yare kaza ne yare kaza ne in dai mai kauna annabi ne namu ne eh ina ji daɗi hi ne gari ina garin kuranka yana ɓaci kana jin mummunan magana ka zo nan garin ba komai ba za ka ji duriyar komai ba sai dai ka ji an ce abin da za ka ji kenan so jama'a Allah ya gane da mu annabawan ma duk suna gargahin tutan wannan annabi namu
wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu wa la fakara annabi yace ni ne farkon wanda kasa za ta dage na fito annabi yace na fada ka ba da alfahari ba wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anhu sallallahu alaihi wa sallam
ya zo daga abu hurairah radiyallahu anhu shi kuma Abu Huraira ya je daga gurin wannan annabi na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama annabi yace shi ne fa shugaban ƴaƴan annabi Adamu yawmal qiyama na nan gobe qiyama wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabru annabi yace ni ne wanda kabari zai fara tsagewa fa na fito wa awwalu shafi'in wa awwalu annabi mushaffa'in yace ni ne farkon wanda za a ba ceto dan annabi zai shiga aljanna zai shiga da mutum dubu saba'in kowane mutum dubu saba'in nan kowane mutum ɗaya kuma yana rike da mutum dubu saba'in da haka za a shiga bayan an shiga annabi Allah zai fara ba ceto sannan annabi kuma ya ba mutane ceto وعن ابن عباس رضي الله عنهما Sabo daga Abdullahi dan Abbasi a ruwayan Tirmidhi bayan nan kuma da darimi yana cewa أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فقر Hamilu annabi ya ce ni ne ba nake dauke da tutan yabo ranar gobe ya wala fakara ba da alfahari ba ba da alfahari na faɗa ba annabi ya ce ni ne ke rike- dauke da tuta وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فقر annabi ya ce ni ne farkon wanda za a ba ceto kuma ni ne farkon wanda zan bada ceto na faɗa haka ba da alfahari ba
وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفته لي فأدخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فكرا annabi ya ce wa ana awwalu man yuharribu halqa aljanna annabi shine farko wanda zai motsa mukullin aljanna eh dan in an je kofar aljanna ka san alfa take shi aljanna nan fa babu kowa sai dai annabi ya zo ya higa eh dan annabi Idrisu da ya higa aljanna da ya higa ka ce ka fito ya ce ba zai fito ba ya faɗi hujjojinsa kuma ya kawo aya ya ce ma hum min hadi mukrajin aka ce to ai ba a so annabi ya zo a gidan ya tarar da wani Allah ba zai so haka ba shine aka dauke wa rafa'nahu makanan aliya aka ajiye shi a sama ta hudu to yi mai gidan gidan aljanna sunan sa Rirwanu ran da annabi ya zo duniya ma ya zo ya ba annabi mukullin aka ce gidan gahi nan mukullin ya rasul an ce na baka dan hi aiki aka sa hi mai gidan annabi ne dan yanzu hi ita aljanna yadda take shehu tijani ya gaya mana idan kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar aljanna tana nan a yadda take amma kana annabi salati fa aljanna buduwa take yi shi salatin annabi buda aljanna yake karuwa take kaga wannan gun da muke zaune a duniya to in mun koma lahira da aljanna ne za ta zo ta cike filin ai tana budewa tana budewa inda aka yi duniyar ma da saman bakwai da kasan bakwai da aka dauke da aljanna ne za ta bude ta bude ta cike filin to ita aljanna yadda take a gurin annabi kamar mutum ne da dabbansa yau kana ba dabba nan abinci da safe da rana kana ba ta da yamma kana ba ta in kai wai gida akwai wanda take gani ai ba wanda take gani sai kai to ita aljanna duk inda annabi yake haka take tana haka in annabi yana kuma sai ta yi haka in annabi yana sai ta yi haka sai ta yi haka tana haka ba dan Allah ne ya kaddara zai bar ta ba wallahi da an ta samu ta balle ta tsinke wallahi sai ta zo Madina tana tsinkewa za ta zo gaban annabi amma Allah ne ya tsare ta wannan magana da muke gaya muku muna gaya muku ne ku juyo ku duba littafin da ake kira na Muhammadu bin Ismail bin Yusuf bin Bahani in kun duba sa'adatu daraini yadda na gaya muku haka shehu mu shehu tijani yake magana a cikin muka gani aljanna tana begen annabi duk inda annabi nan take to da ma aljanna na annabi ne to idan annabi ya dauki mutum dubu saba'in mutane dubu saba'in kowane mutum da ya rike dubu saba'in in an je kofar aljanna ba kyankyasawa ake ba a ba a kyankyasa an kan mutum yana kwankwan ai ba gidansa ba ne ba gidansa ba ne annabi umur kullum zai rike haka sai ya girgiza gigi gigi gigi a girgiza gidan daga yi magana ce ne gida ne yazo abu da eh amma kana gwangwasa ai ba gidanka bane annabi har aljanna kofar aljanna zai ciccika na tabbacin dama gidansa mu ce annabi haka zai yi wannan jijjiga aljanna ba kowa ne zai yi ba sai annabi a jijjiga ta ta yi gasar katar katar ƙyauren ya je mutanen matan gidansa sani yaran wuldanin mukalladuna da dabbobin da aka tanada da kowaye yake aiki a gidan an buga gidan wanda ya isa ne ya buga dama shi kuke aiki ko mai gida ya zo yasa nan gaba in zaka ce mai gida sai manzon Allah eh kowa da ka sani ka daina gaya wani mai gida da ka yaran gida dai in ya ba annabi sai ya ba annabi ma zai zama yaran gida amma kurin wani mutum kun ga idan ya wani sango ko ya samu wani abinci mai gida sai mai gida aljanna ya ga kullum ku kyale wanda muka zamo mai gida mutum ɗaya ne abu ayyub al-ansari ya sauki annabi a gidansa muna girmama shi mai gida dan ya sauki annabi shi ma annabi yake wa hidima mutum yana annabi hidima a gaya masa amma kullum mutum dan ya samu na ba duniya harka ce mai gida ba sai gida wannan duniya ba gida ba ce amma ba kullum man alaiha ma fan wa ya buke wajen rabbuka zul jalali wal ikram to ba gida sai lahira ai ne gida ko amma gidan duniya an ka zama wani abu ne man kana yuridu al-ajra da ajanna lahu biya ma na sha'a liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yasla mazamu man madahura wa man arada al-akhirata wa fa'ila hasa aya wa huwa mu'minun fa qula ya kana sa'ihum mashkura kullun min da haula'i wa haula'i mimma da'i rabbika wa ma kana dawar rabbika ma'zura amma Allah yake unzur kaifa faranna ba'rahum ala barin wa al-akhiratu akbaru darajati ko aka gwada ta farila to ga gida can a lahira kuma gidan ba zai samu ba sai an ba annabi bayan an ba annabi sai an yi riko da sannansa kuma abin da za a yi daidai ya dace da muwafukar sannan wannan annabi namu sannan kuma wancan gidan sai Allah ya bari Allah ba zai baka ba sai ka ba annabi sai ka ba annabi gidan na Allah ne amma ba zai baka ba sai ka girma wa annabi Muhammad saboda haka me kuke jira maza ku zo da mu da ku mu girmama baba yaya ka gani baka yi asara ba da ka zauna a garin ku wajen sashi sai ga yi karar rame da nan garin kake haka kake kana gonan manzon Allah nan gaban ka je maka baro ka zo ka daina cewa damuna yayi kana ji yayi ko baba ba man jayi wai ga maka ka zo nan garin ka zauna a amma matara ka je ka zauna nan nan ga baki ga hanci وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فكرا ana annabi yace akramul awwalina yace ni ne mafi karancin mutanen farko wal akhirin na ƙarye annabi yace mun faɗa wala fakara ba tare da alfahari ba Mm.
وأن أنس labari ya zo daga anas yana cewa أنا أول الناس يشفع في الجنة annabi yace fa ni ne farkon mutane fa wanda zan yi ceto fa bil jannati a gidan aljanna Mm.
وأنا أكثر الناس تبعا annabi yace na fi kowa na fi mutane yawan mabiya duk mutanen annaba in ka tara su guri daya ka ware mutanen annaba kashi ɗarin mutanen annaba ba su ɗau ɗaya ba duk annaba amma a tara musu mutanen su duka guri ɗaya wanda suka yi imani idan an tara mutanen annabi a ɗari ba za su ɗau ɗaya ba saboda an faɗa an ce an je lahira mutum dubu ɗari tara da tasa'in da tara ne za su yi ga wuta ɗaya ne zai shiga aljanna da ga ya annabi ya ce a mutane na ya jiji da majuju za a ɗauka ne a yaji da majuju za a ɗau ɗari tara da tasa'in da tara al'umman annabi ɗaya ya shiga da haka sai mutanen annabin sun ƙare shiga aljanna to saboda haka mu gode wannan annabi namu وأن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
ya zo daga anas yana cewa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa mm, أنا سيد الناس يوم القيامة وتدرون لماذا ذلك annabi ya ce ana sayyidan nas ya ce fa shine shugaban mutane ranar gobe kiyama wata da runa lima zalika annabi ya ce kun san dalilin da yasa ya zama haka na zama ni ne shugaban mutane ranar gobe kiyama Mm.
يجمع الله الأولين ya والآخرين zama wallahu al-awwalina sai Allah ya tara mutanen farko wal akhirin da mutanen ƙarshe gaba daya za a tara su a gaban annabi Muhammad in yi zama ranar gobe kiyama ka san mutane majan nasu mutane za su gwamutsa shahi zuwa shashi mutane su je gurin annabi adam su nemi ceto ba zai yi ba ya ce ba rana na bane a je gun wannan a je gun wannan to duk ya gagara mana daga baya sai dai a zo gurin annabi muhammad idan an zo gurin annabi sai annabi ya ce ana laha ana laha to yi ne fassarar ni ne shugaban ga dalili nan an tara na farko an tara na ƙarshe Mm.
وذكر حديث الشفاعة Hali ya sa na kama a yasa annabi ya ambaci hadisi na ceto.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال
Shugaba yana cewa annabin Allah, annabi Muhammadu, kuma da hankali. To bari mu ji me annabi yake cewa.
أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة Kala Adamawa annabi ya ce ina sare. To tawari'u ne. Eh Adamawa ne ne ma'anan tabbas ya tabbata asbat. Eh tarja ne na sare ne amma ya tabbata ya ce ina sare. Ana kuna azamal anbiya'i na zama ni ne mafi girman annabawa ajar. na lada yau mal kiyama ce ranar gobe kiyama وفي حديث آخر أما ترون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة annabi ya ce amma tarzauna yanzu ku al'umma na ba ku yarda ba ne ina tambayan ku an yakuna ibrahim wa isa min ku ba kwa so ne da annabi ibrahim da annabi isa ku gamsa cikin ku ranar gobe kiyama ai suna cikin ku ai abin da ake nufi da wannan dan ku gane annabi mu annabi isa ulul azam ne annabi ibrahim ulul azam ne a tsammanin ka lahira cewa za ga taron annabi isa ga taron annabi ibrahim Allah ya ce ba su da taro suna taron annabi wayannan masu taron a lahira a tsammanin ka za a ce wancan fa zai a ce tawagan annabi isa ne wayannan fa zai a ce tawagan annabi ibrahim ne nan fa tawagan annabi ne to kaga nan gaba suna da tawaga ko Allah ya ce a an ranar lahiran yayi annabi isa ma yana tawagan manzon Allah annabi ibrahim kuma yana tawagan manzon Allah mu al'umma muna tawagan manzon Allah annabi yace a taron namu ku gane fa sirrin da yake ciki a taron namu manyan annabawa suna ciki ba za ku gode wa Allah ba ba a yarda ba muna taron mu mu je gun wasu ba fa a taron mu ba su manyan annabawan cikin mu za su zo fa ba mu ne za mu je cikin su ba su in sun zo annabi Ibrahim ya zo annabi Isa in ya zo to ya zo ne sun zo ne da niyyar neman albarkan wannan al'umma fa shi wannan taron na annabi an yi taron ne dan annabi da al'ummarsa ko ba yi ne ba to wayannan annabawa me ya kawo su ana gaya ma sun zo cin albarka su wayannan masu darajar ma suna neman albarkan ku ku me yasa ba za ku yi murna da wannan taron ba annabi isa yana taron manzon Allah nawa annabi isa ibrahim yana taron manzon Allah ba su da taron su na kansu taron na mai taro ne kuma wannan taron da annabi yayi taron sa ne da hi da al'ummarsa shi wannan taron ba na annaba ba ne taron annabi ne da al'umansa to amma annabawa sun zo sun lade kaga taron fa ba nasu ba ne sun zo cin albarka to kai wanda aka yi taron dan kai ba za ka mai da hankali ba shi yasa muke gaya muku a duniya kuna yin abubuwan da yanzu bai dace ba yanzu an zo maulidi an raba nan an ce maulidin shehu tijani nan an ce maulidin shehu ibrahim nan an ce maulidin shehu gibrima ba aka ya kamata ku yi ba ai a yi taron ya zama na annabi wannan shehunan su ci albarkacin annabi su ci albarkacin annabi hi muke nuna muku kun kasa ganewa a lahira ma annabi ibrahim baya taro daban a lahira annabi isa baya taro daban a lahira annabi musa baya taro daban masu daraja ne suna ina suna inuwan shugaba to yanzu da muke maulidin an ware wannan maulidin shehuwa ne wannan na shehuwa ne ba haka ya kamata ba su shehunan nan su suka nuna mana annabi taron ya zama na annabi kwal in mun yi jama'a wai nuna mana annabi ne sai mace shehu gibrima to mu masa addu'a albarkacin annabi ya sadda shi shehu gibrima ba waye nuna masa annabi ya ce shehu ibrahim to mu yi wa shehu ibrahim addu'a shi ma albarkacin annabi ya shafe shi shehu ibrahim waye nuna masa annabi ya ce shehu tijani to mu yi wa shehu tijani addu'a albarman annabi ya ce yi amma taro ya zama na annabi sama duniya ana taiwa annabi kishiyoyi in ka faɗa mutane ba su gane ba alahira ma bai da kishiya taro saboda haka in za ku yi taro taron ya zama na annabi bai da kishiya ai ko taron na lahira nasa ne kadai annabawan ma inuwansa za su yi go to mu ma mu yarda da haka annabi ya ce ba za ku yarda yanzu abu kama annabi isa kama annabi ibrahim kama annabi Musa suna cikin ku ba za ku yi murna da haka ba to tunda za mu yi murna da haka to taron lahira na annabi ne kwal to duniyar ma mu mai da taron nasa ne ko da za mu yi wani taron a gabatar na annabi ne kowaye mai daraja ya ci albarkacin annabi kar a ware hi daban kar a ware hi daban saboda haka mun kaba muku hujja duk mutumin da bayan mun koma ga Allah ya ce zai maulidin mu ko zai kirkiri wani abu tauhidi Allah in ka ga mun faɗi wani abu kai wa annabi in kai ka mana addu'a ta alkhairi mu ma abin ya shafe mu dan abin da ake kirkiran bidiya kenan malam wane yanzu in ka ji mutum yana tambayar ranar haihuwan kawai maulidi zai ma abin da ake kenan maulidi za ma to an koma yan boko kenan su ne yan boko za ka ji mutum ya ce ya samu mulki shekara goma zai yi murna ko kuma ya ce wai ya tana da ranar haihuwansa shekaransa ɗari zai yi murna yo kai da aka haife kan mama abu kai da alkhairi har wani murna abun murna ba gani ba kana dan boko an haife ka ka gyaru kana boko ka je can barkono to wannan sai aka yi gida baban sun ku bane an aka yaje kwaci a samu ne ya kai mana kuma da zo ka dauka sai ne kasar kabe sai ne kwalje sai da yaji eh kar ku zama sako ku zama su yaji ita ma Allah ya kara mata yaji alfarman manzon Allah amma zo to mala hai ne bar hima saboda annabi amma amma ko hada wani san zuciya nan mata a dankare maza a kare aje za a yi maulidin annabi ga yadda muke mu da kuras ana zaune ba wani bidiya a faɗi tarihinsa a faɗi darajarsa in mun tayi mu yi wa malaman mu addu'a mu yi wa shehunan mu addu'a ta alkhairi mu yi wa musulmi addu'a ta alkhairi al'umman annabi sai mu musu ba biye wa san zuciya da wani kaɗe kaɗe da komai ku bar shi ku koma in za a yabi annabi a karanta da la'ilu kairati a karanta da la'ilin hassan da husaini a karanta hamziya a karanta alburda a karanta yadda malamanmu na gaba suka yi bin na gaba bin Allah mu ma da yau muke fassara a shafa wanda Allah ya sanar da shi ya zauna ya gaya mutane tarihin annabi to wanda shi ne layi taro kuma nan gaba ya zama na annaba kadai kowa zai ci albarkaci ya ci albarkacin annabi mu abin da muka fahimta a namu fahimtar da yake nan in kuma da wani abin da ya fahimci ba haka wasu shi kenan mu da abin da Allah ya gano da mu
ثم قال إنهما في أمتي يوم القيامة kuma kala sai annabi ya ce huma da annabi Isa da annabi Ibrahim fa fi ummati yawm ranan gobe kiyama fa su ma suna daga cikin al'umma na fa dan za zo su sa kai ne annabi Ibrahim ya ce ya- ya annabi Isa ya ce ni ne fa na ba da albihar danka annabi Ibrahim ya ce ya- ya annabin Allah ni ne fa ne addu'a dalili na ka bayyana ka sa na al'umma annabi Ibrahim ya nema a sa yi annabi Isa ya nema a sa yi to mu dama muna ciki ne kuke jira shi annabi Isa zuwa zai yi nemi alfarma a sa yi al'umman annabi sai annabi ya ce da yake nan na yadda kana cikin al'umma ta annabi ibrahim ma zai nemi alfarma sai a ce to an yadda kana cikin al'umma na to suna neman alfarma su fada al'umman annabi kai ne kake jira kun muna al'umma ku ba da himma mana ba raina muka yi ba amma dai akan wannan annabin namu ku ba da daraja mana abubuwa da yawa in ya zo fa muna ganin raunin ku ba yi mana a to abin nan an haifar ma da hankalinka tahi yake hankalinka tayi yake ba inda ragon suna ba inda kaza wani hankalin da akan annabi ka tayar haka ne yi mana ai yadda ka kana tada hankalinka akan ɗanka da aka haifa na ya baka mana ba ka tunanin me zan yi wa annabi ran sai ya fani ba wannan tunanin sai abin da ya dame ka idan ka zo yi wa yarka aure ko ɗanka aure ta hankalinka tashi yake amma me zan yi na raya sunnan annabi ya zan yi annabi ya ji daɗi da ni wannan bai dame ka ba almajiran suna bara a gida baka damu da ka baka abinci ba bakin manzon Allah garada suna gari ba shekara ɗaya ba biyu ba baka damu da ka ba fito ba ka daure mana kai wani abu a rayuwanka mana ka san kai wa annabi Muhammadu marayu wanda iyayen suka rasu ka kyautata musu miskinai ku faranta musu rai fakirai ku musu alkhairi ku bi da haƙƙin Allah ku yi sadaka ku yi alkhairi ku duba darajar annabi duk abin da annabi ka san yana yi ya koma ga Allah ka ci gaba da yin wannan abu halayenka ya zama irin nasa kana koyi da halayen wannan annabi namu ka zama mai karamci mai kyakkyawan hali mai kau da kai mai kunya da halayen annabi kana ji kana kwaikwayo kuma yaya za ka yi ka faranta wa annabi rai ya tsaya ma a zuciya mana ba kwa gani kuma abu kankani ya zo za ku ji kunya yanzu ai ma aka ya kace hakimi zai zo gurinka in ya ce zai zo in ka ce ba ka da hankali ka yi shiru ka zauna hakimi zai zo kurin ka ci hanyar zai zo ya zo in ka isa abin da daga ce zai zo za ka kama ragonka ka yanka waye sa ka a yadda kai wannan dan zuwan hakimi to yake nan annabi ko me kai masa yanzu ne ba za ka haɗa mitin fa an ce hakimi zai sauka a gidanka ba ba don ma yanzu siyasa ka rage karfin abin ba an da ne aka ce ga hakimi a gidanka wallahi sai ka bar masa matanka Eh mana yau naga ana farin ciki har na mutane wai haddan ruwan sama ya fada ma suna murna to ni na fasa wancan murnan na ruwan sama ku je ku yi shuka mu muna shukan lahira ku je wannan din da ya dame ku ku je ku yi wannan noman kowa ya je jeji ya ba ku ce zo gida na ya fito kowa ya je dawo duk wanda kaga je jeji sha ɗaya su dawo ka yanka sa a daba yinkafa kowa mai gona ya zo ya ce ya haka ya ce ya fasa wannan mutane suna noma a wannan ba shi bane mu muna noma gonar dama ina da sa da ku ga ikon Allah wai yadda nake faɗa wallahi cewa ran yawa ne ka bari sai ran noma sai ranar noma kuma na manta ce ka tara ma sai ran da aka barke da ruwan yanzu yau ba san ma ni yanzu yanka ina zuwa a a kurin ya ji a banza ya mutu ka je kai wani bafula ka ne ce ba ya sangarta ko kuma da damuna wani abu ya fito a kafar a ce borg ne ko kuma a ce zazzabi ne yana wani abu haka yana wani abu haka yake ne je mutu ko kuma ka zo ka tada yana gagal gagal gagal gagal a tarke kan kan kan a yanka kan har jinin ka yawo wala dallahi wala in dai ba yanka ba wallahi wannan mutum ya kamu da hawan jini in ya yanka kan kuma da ba yanka kar ya yanka wai ko zai rayu kuma ya bari ya mutu a gonan manzon Allah ai ba a wasa ai ko faranta wa annabi rai fa jama'a annabi ne gatan mu sai mu je
أما إبراهيم فيقول أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك amma ibrahima amma annabi ibrahima fa ya gulu sai ya fada ga wannan annabi namu yace an da dawaji kai fa addu'a na ne annabi muhammadu wanda yace rabbana inni askantu wa min zurriyati biwadin ghayri zi wa zurriyati kuma kana daga cikin zurriyata addu'ar yi ne rabbana wa basihim rasulan minhu yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim shi kuma rabbana inni askantu wa min zurriyati yace kai addu'a ta ce kai zurriyata ce mhm.
فاجعلني من أمتك annabi annabi ibrahim yana ba annabi muhammad baki ka sa ni fa daga cikin al'umman ka fa ka sa ni daga cikin al'umman ka fa abin da zai faɗa kenan Mm.
وأما عيسى فالأنبياء إخوة بنو الله أمهاتهم شتى
wa ma isa amma annabi isa fal anbiya wa su annabawa ikwati yan uwa ne auladu abdi eh yan uwan uba banu allatin ƴaƴa ne na masu daraja shine allatin au- auladul umahat wanda uwayen sun saba umahatum iyayen su shatta mabambanta ne Mm.
وإن عيساك ليس بيني وبينه نبي وأنا أولى الناس به wa inna isa aki ya annabi isa annabi yace dan uwana ne dan uwana ne annabi isa laysa baini wa bainahu nabiyyun tsakani na da shi babu annabi babu annabi wa ana awlan nasi bi kuma yi ni ne na cancanta ga mutane mhm akan sa mhm قوله أنا سيد الناس يوم القيامة fadan sa da yace ni ne shugaban mutane ranar gobe kiyama هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة wannan duniya da makoma lahira gaba daya annabi shine shugaba ga kowa da kowa Mhm.
ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسودة والشفاعة دون غيره walakin ashara annabi fa yana mana nuni sallallahu alaihi wasallam lin biradi saboda ɗayantansa fi cikin sa bil sudadi da shugabanci wa shafa'atul ulama da babban ceto duna gairi kuma bayan wannan sa kamar yadda muka muku magana a baya إذ لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه mun idan wannan rana yayi idan da jahan nasu ilai duk mutane fa za su fake ilai fi zalika wallahi kowa da annabi zai fake falam yajid ba za a samu wani mafaka ba sai annabi malja da malazin mafaka babu ya ta mi duna ilai wanda za a dogara babu sai annabi alahira ba mafaka sai dai annabi muhammad to saboda haka jama'a me kuke jira tun daga yanzu ku zo mana mu yi fitan sabko ku zo mu yi sabko mu mu fake kafin ma mutane su farga ai me sauri mu fake alahiran ma ba mafaka duniyan ma ba makawa sai manzon Allah to tunda ka san haka ka riga mutane zuwa mu yi sabko ku zo mu fake daga baya sai a zuwa fake da mu amma mun bari mutane sun je sun fake sai mu nemi mafaka daga baya mu mu fake da su to gwara mu mu fake da annabi daga baya a zo a fake da mu jama'a fa ku bar abin da kuke ku zo mu fake a gaban Mm.
والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في هوائهم
wa sayyid in an ce wannan sayyid ne shugaba abin da ake nufi huwa alladhi yalja an-nasu ilayhi ne wanda mutane suke fakewa fi hawa jama'a bukatun su in dai bukata zai taso ko a garin ku ne duk wanda bukata ya taso yana biyan bukatun mutane sai a ce sayyidu a ce shugaba ba haka ake shugabanci ba wahala ne ai sayyidul qaumi huwa kadimuhum an ce wani shugaba ne a garin ku in za a kira ka da shugaba ka amsa to in matan mutum ta haihu in ba yi da kuɗin suna ya zo ka bashi idan zai daura yansa aure in babun ya zo ka bayar idan wani mutum guzurinsa ya kare ya kasa tafiya ya zo ka bayar to kai shugaba ne amma baka wannan ku ce masa shugaba to ya zama jahilci eh yi shugaba wanda nauyaye nauyayen mutane in sun zo zai biya wannan bukata zai yi wa wannan shine shugaba sai ku annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya in an zo gunsa ba mai tafiya emci babu shi dan annabi shi yadda yake in ka zo gurin sa rana ɗaya ma an kawo masa kuɗi mun lissafa ya fi biliyan nawa amma da ya raba wani mutum ya ce ya rasulullahi ni ban samu ba ina son kuɗi ya ce me za ka siya ba kaza ya ce ka je gurin mutanen in sun ba ka ce sun biyo ni bashi ka je ka karba abin da kake so in ka karba ka ce ni suke bi bashi kuma idan annabi yana zaune da sahabbansa idan babanka ya rasu zai tambaya ana bin babanka bayi ne in ka ce ya ce annabi ya ce to zan biya babanka ya bar kuɗi ne zai ce annabi ya ce to ku raba in babanka ya bar kuɗi ku raba gado in bayi ne annabi ne zai biya ku ƴaƴan ba ruwan ku kan ji bayan da rayuwa take eh in mahaifiyar ka ta rasu ana bin ta bayi sai ka je gurin annabi ya rasu ana bin iyata bayi annabi ya ce nawa ne sai ya ce to dama yana kaina ni zan biya in ka ce rasulullah babanmu ya bar mana miliyoyin kuɗi zai ce ana ku ne a ji a raba muku in kuɗi aka bar muku a raba muku in wahala ne shi sai ya ɗauka ba mai yin haka sai dai banji to wannan a duniya kenan a lahira kuma duk bukace bukacen mayin da yake na bukace bukacen duniya kai miliyan ba su kai ɗaya na lahira ba ta wannan gurin ma duk walalu a lahira annabi za a ɗaura kowane wahala ma sai dai annabi za a nema ba mai yi sai dai annabin Allah shi Allah ya rajewa wa kana hina idin sayyidan munfaridan min bainil bashar to ba kana hina izin a wannan yayin ya zama shine shugaba wanda ya dayanta tsakankanin mutane lam yuzahimhu adon fi zalika wala idda'ahu wanda ya sai gwamutsa ya nemi wannan shugabancin tare da annabi babu shi ba wanda ya sai dawa ya ce shi ba wani ne ga filin dawar in mutum ya yi sai ya yi mana babu shi ai كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار kaga inda Allah zai haka kaga idan Allah ya tambaya ina masu mulkin ai ba mai magana to ima annabi a ranar lahira kwatance a kawo haka a ranar lahira annabi ne kadai wanda Allah ya ba shugabancin ba wanda ya sai gwamutsa ba wani wanda ya ce shi ma shugaba ne bai isa ba ba wanda ya sai dawon ya ce shi ma shugaba ne bai isa ba inda za a yi dawon annabi Ibrahim bai yi ba tun daga annabi Ibrahim da annabi Musa suna neman mafaka ga annabi ai yake nan mubalaga ne ai nan gaba ba wanda ma ya sai ne ma babu shi والملك له تعالى في الدنيا والآخرة duniya da lahira Allah yi ne mamallaki a hakika لكن في الآخرة إن قد أدى والمدعين لذلك في الدنيا
lakin ba da banza ba filaki da jama'a lahira in ka dati ya yanke da wajen mu da ina da'awar masu dawa li zalika akan haka dawa ta yanke mm.
في الدنيا kamar yadda ake a nan duniya وكذلك لجا إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في شفاعة wani zalika dalilin wannan wa kazalika haka nan laja za a fake ila muhammadin ga izuwa ga wannan annabi na jami'in nasi dukkanin mutane fa fi shafaji a ce to kowa sai ya fake da annabi da wanda ka sanin da wanda baka sanin ba da wanda kake ganin ma bare ne muke kan ba ma shi ma zai zo. da wanda kuma in ya nema ya san ba za a yi masa ba ma sai ya zo ya fake kowa sai ya fake da annabi muhammad ka gaya wannan magana ka gaya kowa ka ce ranar lahira kowa sai ya fake da annabi shan ruwan dankwai ne in baka yi a tudu ba kar ya gangare kowa sai ya fake da annabi saboda haka duk abin da ka sani ka bari ka zo ka girmama annabi fa ka zo ka girma in baka sani ba mun gaya ma kowaye a lahira sai ya fake da annabi kowaye shi kuma duk wani mai daraja sai ya bar darajan ya zo ya fake da annabi wanda kai kana ganin yana da darajan a zuciyarka zai yi dana ba zai yoyi ba sai ya zo ya rabu da annabi kuma duk wani wanda kake ganin zai yi wani abu ba wanda ya isa babu in ka ga mutum yana yi to da annabi ya raba Allah ya yarda yake in baka raba annabi ba zai yi ba wani mai da'awa ba wanda za a gyara ba sai annabi muna sanar da ku ne haka domin wasu mutane suna ganin ko wani zai ma rana in dai mutum yayi ranan to wallahi annabi ya bi ma ga daina ganin wane ma zai ma wane ne ne zai wane a duniya ne an je tan babu dawa ta yanki ai ba zai yi ba a duniyar ma akwai inda mutanen suke ja su bari yayi idan rigima ta kai rigima a duniya dan wanka ma guduwa yake in ka neme shi ba za ka same shi ba sai dai mu koma Allah masallu sana ala qarra kai da ya dirkin ya rasulullah a duniyar ma bala'in ya kai bala'i ai sai yi in ka duniya ta zauna lafiya ai kowa gunsa zai taddallo zai zo a lahira kuma wannan rigimar duk wanda ya je lahira ya yi ga lahira in ka ga ya tsira annabi ya rike muna gaya muku ne karka je ka yi asara ka tsammaci abin ba haka bane wurin ka ganka a lahira a to in ka fada lahira baka hirya ba shikenan in baka rike annabi ba shikenan daidai yake da mutumin da ya fado akan dure kuma yayi rami kuma ramin da kaya da macizai da kunami kuma kai ga kurman rami malam a karkashin ramin kuma ga kunama ga maciji kuma kai ga a kaikace da kaje tsakiyar ramin sai kanka ya juya kaje taka kuma akwai wani kurman duri tak kanka ya to haka haka a lahira zaka je in baka rike annabi ba Mm, ka faɗo a rama haka za ka je lahira shi kenan halaka kuren kuma ba halaka ɗaya ba ne halakoki shi kenan wanda ya gane ya zo ya girmama annabi muhammad Mm, فكان فكان سيدهم في الأخرى دون دعوى kuma annabi shine shugaba a lahira ba tare da wani da'awa ba Mm, وعن أنس رضي الله عنه Mm.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
shugaba Allah ya yarda qala qala rasulullahi jama'a mai da hankali ga annaba zai yi magana eh ku dinga ji da ƙashin zuciyarku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa to muna jin ka آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه ati annabi yace za a je da ni babul jannati a raka annabi ya je kofar aljanna ranar gobe kiyama fa asabtihu annabi ya nema a bude aljanna فيقول الكاذن من أنت mai kula da gidan aljanna kaza nan sunan sai ruwan sai ce man anta waye ne zai yake neman izini zai shiga aljanna waye ne فأقول محمد aqulu sai ce muhammadun annabi ne annabi muhammadu فيقول بك أمرت أن لا أفتى لأحد قبلك
fa yaqulu yace bika umar da dama kai nake jira ai da kai aka mun umarni Allah abta li hadin kabla an ce kar na bude wa kowa sai kai dama kai nake jira to kai ma kar na bude wa kowa sai dai kai
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه Umar ya zo daga Abdullahi dan Amru dan Asi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
kala yana cewa kala rasulullahi jama'a ga manzon Allah zai yi bayani yanzu annabi ne yake bayani annabi yana cewa mu mai da hankali
حولي مسيرة شهر annabi ya ce tafki na na alkawsara wanda Allah ya bani tafiyan wata guda ne وزواياه سواء zawiyansa nahiyar tafkin gaba ɗaya inda yake kewayewa shi ne zawiya sawa'un shi ma tafiyan wata guda ne وماؤه أبيض من الورق amma ruwan wato ƙwarama na yanzu annabi abu yari shi ne mafi haske min alwaraki da azurfa وريحه أطيب من المسك ƙarfinsa kuma ya fi na almaski daɗi ميزانه كنجوم kuma السماء tun bakin da aka yi na ado kamar taurarin sama haka suke a kewaye da shi من شرب منه لم يظمأ أبدا wanda ya sha wannan ruwan nawa in ji annabi ya ce ba zai ƙara jin kihi ba a lahira har abadan abada وعن أبي ذر رضي الله ya عنه نحوه zo daga abu zarrin shi ma misalin haka وقال طوله ما بين أمان إلى sai أيلا abu zarrin ya ce ai tsawon ya kai daga tsakanin birnin umman zuwa birnin aila duk da ma ba sanin guraren muka yi ba نعم يشكب فيه ميزابان من الجنة kuma za ka je na ƙara yana zubuwa na indararo guda biyu indararon aljanna shi yake ƙara da wani ruwan daga aljanna indararo suna zuba ruwa yana irin ƙarar ruwan nan da haka yake zuba وعن ثوبان رضي الله عنه Imam مثله Rubani ya faɗi misalin wannan ruwayar وقال أحدهما من ذهب والآخر من ورق amma yi Rubani cewa ya ɗaya indararon na zinare ne ɗaya indararon na azurfa ne وفي رواية حادثة بن وهب كما بين المدينة وصنعاء amma ruwayar nan da ya zo daga hadisa ta ɗan wahabin ya ce to faɗin ya kai kamar tsakanin madina da birnin sana'a a yaman na babban birnin yaman وقال أنس أيلة وصنعاء kuma anas ya ce a zai kai tsakanin aila da kuma sana'a a yaman ɗin وقال ابن عمر كما بين الكوفة والحجر الأسود amma ibn umar ya yi faɗa a ruwayan buhari da muslim ya ce zai kai kamar tsakanin birnin kuba da hajar al-aswari da kuma tsakanin ɗakin ka'aba وروى حديث الهوري وروى حديث الهوري أيضا أنس وجابر بن سمرة wanda suka rawaito mana hadisin nan na tafkin alkawsara anas ya rawaito jabir dan samra ya rawaito ibnu umar hima ya rawaito وعقبة بن عامر wanda dan amir juhaini da arwayin imamu muslim وحارثة بن وهب da الكبائي kuma harisa dan wuzayil kuzai arwayin buhari da imamu tirmidhi والمستورد kuma mustawridi hima ya rawaito dan shaddadu arwayin da aka rawaito daga halbi وأبو برزة da الأسلمي kuma abu barzat al-asani arwayin abu dauda da ibnu hibbana da baihaqi ووزيفة اليماني Imam Abu Zayd al-Yamani an rawaito a ruwayin Imam Muslim a gunsa da waninsa.
وأبو أمامة Abu Ababa yi ma ruwayin Ibn Hibban da Imam Bayhaqi an rawaito.
وزيد بن أرقم Da Zaid dan Arqam a ruwayin Ahmad dan Hanbali da Imam Bayhaqi.
وابن Da مسعود Abdullahi dan Mas'ud a ruwayin Imam Bukhari da Muslim.
وعبد الله بن Da زيد Abdullahi dan Zaid ya rawaito a ruwayin Bukhari da Muslim.
وسأل وسهل بن ز- Da سعد kuma Sa'ad dan Sa'di a ruwayin Subi shi ma ya rawaito.
وسويد بن جبلة Da kuma Suwaid dan Jabalata kasan tabi'i ne shi ma ya rawaito.
نعم وأبو بكر Da kuma Abubakar Hima ya rawaito.
وعمر بن الخطاب sayyidina Umar dan Haddab ya rawaito hima وابن بريدة dan Buraida hima ya rawaito وأبو سعيد الخدري da Abu Sa'id al-Khudri shi ma ya rawaito Mm.
وعبد الله الصنابحي da Abdullahi Sinadihi hima ya rawaito وأبو هريرة Abu Hurairah hima ya rawaito والبراء Barrawa dan Azibi shi ma ya rawaito وجندب Jundabu hima ya rawaito da وعائشة Ummina Aisha وأسماء بنت أبي بكر Asma'a. ita ce binta Abubakar an ka gama Aishan sai ka kawo asma'a su biyu sai ka ce binta ababakar ka ji dalili kenan asma binta abubakar da ummi na aisha to tunda su biyu ne yayin sai da na abubakar sai aka musu tasniya نعم وأبو بكرة abubakar ta saqafi ba abubakar ba abubakar ta saqafi a ruwayan tabarani نعم وقولة بنت قيس kuma kaula ta rawaito bintu qaisin yar qaisa al-ansariya kuma an-nijariya e zauji hamza ibn abdul mudallabi ita ma ta rawaito وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم da wani wannan radiyallahu an duk yardan Allah ya tabbata a gare su ajabai na duk sun rawaito to za mu tsaya iya nan ba da lada da farman manzon Allah To wanda bai da alwala ya je nemi alwala wanda yana da alwala a kama wurin fatiha da kirge tunda muna da raguwa kamar na minti sha hada da fatiha da salatul fatihi
Um,